ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون سورة يوسف عليه السلام مكية وهي مئة وإحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام يوم muna asabar sha bakwai ga watan Ramadan. Hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, wanda shi ne ya daidai da takwas ga watan April, miladiya tana da shekara dubu biyu da ishirin da uku. Alhamdulillah, kamar yadda aka sani, wannan rana ta a sha bakwai ga watan Ramadan, ita ce ranar da take da ɗimbin tarihi a Musulunci, domin a wannan rana a irin wannan rana ne sha bakwai ga watan Ramadan, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fita badar. Saboda haka yau rana ce mai matuƙar muhimmanci a tarihin Musulunci, domin dukkanin wani musulmi ya san irin muhimmancin badar ga musulunci da musulmai domin wannan rana ce ranar da aka yanke hukunci dan Allah ma ya sa mata suna yawmal furqani rana ne da aka yi haduwa aka yi karan battar karfe dan Allah ya ce masa yawmal furqani yawmal taqal jam'an ranar da jama'a guda biyu suka hadu rana ce wacce kamar yadda nake yawan fada quwal khair tayrin jaye akan quwal shar wato fawa ta alkhairi ta gaskiya ta zama ita ce ta rinjaye a kan fawa ta ƙarya ta sharri a kafin ranar badar kafirai da mutanen Quraysh ba su taɓa tunanin cewa ƙarfi da jajircewa ta manzon Allah da sahabbai za ta iya kaiwa haka ba. Amma da aka yi badar, a wannan ranar ne suka yi, saboda haka irin wannan rana sha bakwai ga watan Ramadan manzon Allah ya fita, wanda shi ne shekara ta biyu daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shi ne daidai da sha uku ga watan March, ita kuma miladiya tana da shekara ɗari shida da ishirin da hudu. a irin wannan rana ta sha uku ga watan Mars miladiya shekara ta ɗari shida da ishirin da hudu wanda ya yi daidai da ranar sha bakwai ga watan Ramadan ɗin shekarar hijira ta biyu shekara ta biyu daga hijirar manzon Allah a cikin Ramadan to a cikin wannan lokacin ne manzon Allah ya fita akwai darussa da yawa da suka faru a Badar wanda babu yanda za a yi tarihi ya manta da su daga cikin irin darussan da ba za mu manta da su a Badar ba shi ne yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mai da al'amarin na shawara a tsakaninsa da al'umma, a tsakaninsa da sahabbansa, don manzon Allah ba haka kawai ya fita ba sai da ya haɗu aka zauna aka yi mitin tare da sahabbai suka yadda cewa lalle lalle ya kamata a fita ɗin. Sannan da za a fita, an fita ne da niyya biyu, amma niyyar farko wacce ita ce aka fita don ita, shine a tari wannan ayarin kasuwanci na fataucin Qurayshawa wanda yake karkashin jagorancin Abu Sufyan bin Harb su tare hanyar su tunda in za a biyo ta nan za a bi daga Sham zuwa Makka sai an biyo ta wannan hanyar wannan route din yana komawa gefen Madina to a tara dan a same su a wannan lokacin dalilin da yasa ko ake so a tara din abubuwa ne kamar haka na farko shine wato Allah madaukakin sarki da ya ba da izini a yi hijira, bayan an yi hijira a sai ya zama mutanen Makka sun yi mamaya na dukkanin abin da aka samu ko ko abin da ke akwai na dukiyar muminai. Saboda mafi yawansu tun da hijirar an yi ta a ɓoye ne mafi yawa, sun bar dukiyoyinsu a Madina a Makka. su kuma suka bi sama kawai suka hau suka bi suka mamaye akwai waɗanda ce musu suka yi lalle idan har kun yadda za ku yi hijira sai dai ku bar duk abin da kuka mallaka shine abin da kamar irin su Suhaib bin Sinan Ar-Rumi wanda suka ce masa to kaga dai in ka yadda kana so mu bari kai hijira to sai dai fa idan duk abin da ka mallaka ka bar shi a nan wajen mu kuma za mu bar ka kai hijira idan kuma baka yadda ba to ka ci gaba da karɓar dukiyarka amma ba za ka yi hijira ba ya ce a'a ya dukiyar banza sai ta tara ya ya bar musu abin ya gama hanya ya tafi shine wanda da ya tafi banza Allah yana ganin sai ya ce rabi halbai'u aba yahya kasuwancin da kai ko abu yahya wannan kasuwancin ya yi riba da ka kyala komai ka bi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so sai zama kafiran Qurayshawa sun yi mamayar wannan dukiyar ta musulmai kaga sun yi wannan sun kyale su sun tafi an je an shekara ta ɗaya an yi ta biyu amma duk da haka ba su kyale su ba sai suna aikowa farmaki ana zuwa gefe gefen madina ana sata ana ɗauki daidai na dabbobin mutanen madina wannan duk ba don wani abu ne don a yi musu tsokana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin cewa ayarin Qurayshawa na fatauci ya taso daga sham zai bi ta wannan hanya zuwa makka ya ce wa jama'an su ku tashi mu tara mu je mu ga yaya za a yi a samu amma a fita da shirin fada in ta kama watakila mu haɗu da mutanen da suke wannan wajen tare da ayarin su nuna sai an yi fada tare da su in ta kama a yi fada sai a yi fada a wancan ayarin shi abu sufyan shi yake jagoranta akwai kamar mutum arba'in da yake tare da wannan ayarin fataucin nasu shi ko manzon Allah ya fita da mutum ɗari uku da goma sha uku ko da sha hudu ya hau hanya aka tafi amma Allah dama ya gaya mana ya ce maku wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum yace Allah ya yi muku alƙawarin cewa ɗaya daga cikin jama'a guda biyun nan dole za ta zama taku ko dai ku samu wancan ayarin ku kama su salin alin ku tafi da shi ko kuma idan an zo a yaƙi ku yi nasara amma ku a son ku kuna son wacce take ba ta da ƙaya da zama ita ce taku wato ta ba za a sha wahala ba kawai ku je ku tara ku ƙwata ku tafi ba sai an yi faɗa ba to shi kuma Allah to shi kenan kuma ga yanda ya tsara sannan shi Allah subhanahu wataala a yanda ya faɗa ya nuna cewa ba a ma fita da niyyar za a yi yaƙi ba dan ya ce walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad walakin yaqdi Allahu amran kana mafula da ce a kun yi alkawari akan za ku haɗu to da sai an saba saboda ba a yi tunanin za a haɗu ba a lokacin da manzon Allah ya fita sai Abu Sufyan sai ya samu labari cewa manzon Allah da shi da jama'a sun fita za su tare su a hanya sai sauri ya yi wufi ya aika da ɗan aika makka yace a gaya wa mutanen maka cewa ga waɗannan mutanen sun ce za su kare mu akan hanya in mun ga wucewa sai an ga yadda za idan haka in dai kuna son dukiyarku to ku fito kuma ku zo ku kare dukiyarku to wannan ne dalilin da yasa mutanen maka su kuma suka fito suka fito da kayan yaƙi da a a a dawakai da raƙuma da ababen hawa da kayan abinci da dabbobin da za a rika yankawa ana ci da kuma hazzabayoyi masu yi musu waƙa sun fito da su shi kuma nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da mutum ɗari uku da sha uku raƙumi saba'in doki biyu doki biyu ne wanda wani ma amma wata riwaya musamman ina yawan bada riwayan nan ta ibnu maja da yake riwaya daga sayyidina ali yana cewa wala qad ra'aytuna yawma badrin wa ma fina farisun illa al-miqdad bin al-aswad yace na gan mu a ranan badar babu wani mahayin doki a cikin mu in ba al-miqdad bin al-aswad ba miqdad shi kadai ne yake da doki amma wata riwaya ta nuna cewa akwai dokin miqdad din guda daya sai kuma az-zubair bin al-awwam radiyallahu anhu shi ma yana da doki wanda ya hau a nan wajen to haka fa aka yi fa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita a wannan yakin saboda haka shi yasa ma aka sa shi shi a Zubair bin al-Awwam yana maimara na na na wannan din wato gefen dama na ayarin manzon Allah al-Miqdad bin al-Aswad yana gefen hagu na ayarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Mus'ab bin Umair shi ke rike da babbar tuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai akwai tutar muhajirai da tutar ansarawa tutar muhajirai tana hannun sayyidina ali bin abi talib tutar ansar tana hannun sa'd ibn mu'az haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yace to in an kama yaki ya kama ayi ayi in bai kama ba mu tafi mu ga menene abin da Allah zai yi to a cikin wannan abu Allah ya nuna musu cewa mutanen nan yan kaɗan ne wannan ma yayi ne dan karya karya azima ɗinsu da kudirin aliyansu dan Allah ya faɗa ya ce iz yurikahumullahu fi manamika qalilan ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور أولنا آيوي الله يا نونا ومن ذا الله أبتشي شوى متانا كافرين أنك دني دا يا نونا مكسو ديوا كجايا ومتانا da an samu fashlu ko an yi ganda ko an yi raki kuma da an yi jayayya cikin al'amarin ya za mu je mu tunkare su da haka yake sai Allah ya kubutar saboda shi masanin abin da yake cikin kiraza ne yace kuma ka tuna lokacin da ya nuna maka su da aka haɗu din sai ya nuna muku su a idanuwan ku su yan kaɗan ne wa iz yurikumuhum idin taqaytum fi a'yunikum qalilan a idanuwanku su ‘yan kaɗan ne, wai yuqallilukum fi ayunihim ku kuma yana karanta ku a idanuwansu don Allah ya haɗa ya bara su. Wai yuqallilukum fi ayunihim li yaqdi Allahu amran kana mafula. Saboda haka su dama musulmai ba su da yawa. Mutum ɗari uku da sha uku su ko waɗancan suna da yawa. Saboda ana cewa daga ɗari tara ne zuwa dubu. manzon Allah ya aika ‘yan shaƙo labari, su shaƙo masa labarinsu, da suka gaya musu labarin sai yake tambayar su daga ina kuke, suka ce ga daga inda muke sai ce to a a mutanen sun kai su nawa manzo Allah yana tambayar sahabban da ya tura su samu labari suka ce ba mu san iyakacin su ba sai ce za ku iya sanin ko raƙumi nawa suke yankawa kullum to aka ce suna yanka raƙumi suna soke raƙumi goma kullum yace to in haka ne mutanen sun kai dubu ɗaya koko daga ɗari tara ne zuwa dubu ɗaya akwai inda aka ce raƙumi ɗari suke sokewa kullum ma saboda a tunama da yawa saboda haka da abu fita ne gaya musu su kuma suka fito mafi karancin abin da aka faɗa kenan aka ce sun kai su dubu amma akwai waɗanda suke cewa sun fi dubu ɗin ma sannan da kayan yaƙi masu kyau masu inganci su ma ga su ƙosassun mutane suka fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu don manzan Allah ya binciki suwa suwaye suka fito aka ce akwai su umayyatu bin kharaf akwai su abu jahal akwai su mut'im bin addi akwai su aka aka rinka lissafa masa manzo Allah ya waya ya ce wa sahabbai sai dan fa makka ce ta fito muku da ƴaƴan antarta wato ainihin waɗanda take ji da su ne ta fito muku da su manzo Allah ya murmushi sai to muje Allah ne Allah shi ke da komai Abu Sufyan da ya samu labarin haka sai ce kai wannan fito wannan da suka yi sun san labarin Qurayshawa amma duk da haka suka iya fitowa suka ce bari su kare mu tunda haka ne gwara mu yi wata hikimar bayan wacce sai hikimar farko shine ya aika wa mutanen makka su fito su ma su kare kayansu hikima ta biyu kuma sai ya canza hanya yanda ba za ta biyo da shi ta kusa da inda su manzo Allah za su fito ba sai ya sake hanya sai ya kewaye kawai ya wuce ya tafi makka wannan kuma dabara ce irin tasa to an ce da yayi haka dan nan ma yana tafiya ya haɗu da waɗansu mutane guda biyu yace musu daga ina kuke suka ce ai muna yawo ne a nan sai ku ba mutanen Madina bane yace a su ba nan bane cikin mutanen da manzo Allah ya aika su shako labari ne suke nan sai bari suka wuce ya ki tafiya sai da ya suka tafi sai ya bi sawun su sai ya ɗebi kashin dabbobin su sai ya ga kullun dabino a ciki sai ce haba daga Madina suke ai shine kalar abincin mutanen Madina wannan kuma strategy ne na yaƙi sun san yadda za su yi a iya gane kaza da kaza kamar yadda manzo Allah ya ce nawa suke yankawa kullum aka gaya masa yace to sun kai kaza wannan yana nuna yadda manzo Allah yake da wayewa da basira da kaifin ƙwarewa a fagen ama yadda ake iya jan daga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara daga sahabbansa akan yaya za a fita aka ce kawai a fita din al-miqdad ibn al-aswad shi ya fara magana cikin muhajirai ya magana mai kyau manzo Allah ya addu'a manzo Allah ya ci gaba da cewa ashiru alayya ya ashabi ku bani shawara ku yi min ishara mana ya sahabbaina a ƙarshe ansar suka ce manzo Allah ko dai da mu kake ne sa'ad ibn mu'az shi ma ya yayi magana akai a nan ne cikin su suka yi wannan magana ta suka ce ba za mu gaya maka irin maganar da mutanen Musa suka gaya wa shi annabi Musa din ba inda suka ce masa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun yace mu abinda zamu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun ka tafi da kai da kowaye ma za ku fita da shi a je a yaƙi mu ma muna tare da ku muna wannan yaƙi suka ce manzo Allah ko me ka shiga da mu sai mun bi ka cikin wannan abu manzo Allah yayi addu'a aka shiga ciki to lokacin da suka zame a wannan abu har yayi nisa ya kusa shiga maka ayar sai Abu Sufyan ya sake aika musu yace ku kawo hanya su koma gida domin ayari da ya sha yanzu bai fi marhala kaza in shiga maka ba saboda haka muna bar inda suke ko giyo ne suka yanzu kafin su iso inda suke na shigo gari dan haka a koma aka ce to jama'a ya kamata a koma Abu Jahal yace a ina ai ba za a koma ba sai mun je Badar wannan yankin na Badar nan za mu je mu kafa don a badar ma dama akwai festival da ake yi kamar irin red fair da ake yi na shekara-shekara kamar irin wanda ake a suku ka ana yin wata a badar sai ce to mu je wannan filin mu gama yanke dabbobinmu kuma sannan su gama shaye-shayen giyarsu zamoyi su musu waka don a san cewa su ba kan wallafa ba ne sauran ƙabilun laraba su shiga hankalinsu da duk waɗanda suke so su yi masu wani katsalandan irin wanda annabi muhammad da jama'ar su suke so su masu shi kenan aka ce a to ai wannan magana ta yi wannan magana ta yi yanzu ka ga kenan ba faɗa aka fito ba ba kare dukiya aka fito ba za a je a yi sharholi yayi a can a filin badar to aka je filin badar aka baje aka gama abubuwan da za a yi da aka gama sai ruwa ya ƙare sai wani ya ce to ai kuwa a cikin wannan wajen ba nisa na san akwai wani tafki wanda akwai wasu rijiyoyi a wajen ruwa na taruwa mu je mu ɗebo ruwa a sha tunda yanzu ana buƙatar ruwa sai aka ce eh to ai hakan ai hakan ai hakan ai hakan shi kuma can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho ya zo daidai wannan wajen manzon Allah dama ya ce ni fa ina ga sai an haɗu saboda abin da Allah ya faɗa sai an fa haɗu amma da aka tashi in an zo su kafirai da suka tashi hangowa su manzo Allah sai suka gansu ƴan kaɗan dama haka ne su ma mutanen manzo Allah sai suka ga kafiran ƴan kaɗan saboda in ba haka ba ba za a gwara ba kuma Allah ya ce wannan ma ni na shirya wa idh yurikumuhum idh taqaytum fi ayunikum qalilan wa yuqallilukum fi ayuni ku ku zama ƴan kaɗan a hannunsu su ma ku zama ƴan kaɗan a hannunku haka ake so a yi dan Allah ubangiji ya zartar da al'amarin da ya zama dole ya hukunta cewa haka zai faru manzon Allah da ya zo nan wajen ya ɗora jama'arsa a saman tudu akwai wani sahabi da ake ce masa al-habbab ibn al-munzir aw hubab ibn al-munzir ba an tare ni yace mar ya rasulullah nan wajen da muka zauna Allah ne yace mu zauna ko ko hikima ne taka da dabara ta yaki yace a a ba Allah ne yace mu zauna ba ni ne naga ya dace mu zauna a wajen yace to mu tashi ya manzo Allah mu tashi yace a saboda ne yace a mu tashi tukuna ya rasulullah manzo Allah yace a kunce aka kwakwance haimomi aka ciccire aka koma yace ina za mu koma yace mu koma gindin ruwa aka zo gindin ruwa aka kafa yayi haka sai ce ya rasulullah yace ai da an fara yaki ruwa ake nema yace ka koma ka dora mu sama da sun zo za su kama ruwan kuma sai mun nemi ruwan yace amma in muka kame ruwan yanzu to shikenan yace amma da na tambaye ka nace ko Allah ne yace in Allah ne yace ai ya san yanda zai da mu in ba ruwan ma amma in dai hikimar yaki ce to kar mu zauna mu zai tsada ruwa manzo Allah ce haka yayi wannan ma kwarewa ce ta jagoranci irin na manzon Allah yana ba wa kowa dama ya faɗi albarkacin bakinsa kuma ya kawo ra'ayinsa domin almuhim a samu ai nasara ake bukata sai ma waye ya faɗa ba dole sai wani ba kaga ba Abubakar aka ce ko Umar ba anan ba Ali aka ce ko Uthman ba radiyallahu anhu eh amma manzo Allah ya tashi to kuma ko da aka taho wannan an zo ɗiban ruwa ai san waɗanda ma mun ce sun gama cin abinci sun ƙoshi ba ruwa an sha giya an ci nama ruwa ya ƙare amma an samu labarin ruwa an taho ana zuwa tun daga nesa sai suka hango manzon Allah wajen ya tara ruwan ta yanzu ya za a yi ai kawai a koma a kawai ya ce mu koma mun zo zan shan dan waɗancan ƴan jama'an dama Allah ya ce wa yukallilukum fi ayunihim shiri ne na Allah waɗannan wannan ƴan jama'a ai zan za a kai mu farkace su kawai shikenan a gudu su gudu su watse mu ɗebi ruwa mu tafi ɗaya daga cikin su da ɗari yake yi waɗannan mutanen wannan ƴan kaɗan ne ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala al-qital in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in takun minkum mi'atun يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون كفر ita da mu'minai akan yaki idan akwai mutum 20 a cikin ku amma sabiru na masu hakuri yadribu mi ataini za ku rinjaye mutum 200 nawa nawa za ku kama goma goma wa in yakun minkum mi'atun idan akwai mutum 100 a cikin ku kuma yadribu alfan min alladhina kafaru za su rinjaye mutum dubu na daga cikin kafirai da annahum qaumun la qawna saboda ba su su ne wannan yan kadan din kowanne ɗaya yana iya tarar goma to in su ɗari uku da sha uku ne ka gane waɗancan a ce to su kuma su nawa su dubu ko to ɗari uku kaga za ta ɗauke ɗari tara ko to akwai jarumai a cikin wanda in ana yin goma goma su ishirin ishirin suke ɗauka dama dan akwai irin su Ali su Hamza a wannan wajen saboda haka kawai shikenan za a zo a yi wannan magana to irin su ne suke a wajen to sai suka taho suka ce aiko kawai a zo a kwata da karfi sahabban annabi kuma sun tashi sun yi shiri waɗannan mutanen da kuke gani ba za su bari mu sha ruwan nan da daɗin rai ba a haƙura a a kar a haƙura a koma mu koma mun ji tsoro kenan a wannan abun kunya ba za a yi shi da mu ba ai ka a magana ta tauna kai a ƙarshe dai aka ce kawai a je a karba ta ƙarfi to akwai wani matsiyacin mutum shi ya fara cewa shi sai ya zo ya sha wannan ruwan ko ma ya za a yi ya ce ya yi rantsuwa da kabarin mamarsa sai ya zo ya sha wannan ruwan da shi ne ya gangaro ya taho wajen sai na hamza ibn abdul muttalib shi kuma ya tashi ya kare shi to a nan wajen da aka je aka kama ya taho yana saransa yana saransa a ƙarshe ya saro shi ya faɗo daga saman doki amma saboda wai yana so ya barrara wannan rantsuwar tasa sai ya tsalle ya faɗa cikin ruwan shi ma sayyidina hamza ya tsalle ya bi shi a ruwan a daga cikin ruwan ya danne shi ya jawo shi waje ya yanka shi a waje dan kar ya ɓata masa ruwa kar a ɓata ruwan da jinin kafiri ya fito da shi waje wannan shi aka fara kashewa a nan wajen kamar yadda nake gaya mana daga darussan da zamu ɗauka daga badar akwai darussa na nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai nuna ware kansa ba akan sauran al'umma domin hadisi Allah bin Mas'ud wanda al-Imam Ahmad yake riwaya a wajensa yana cewa lokacin nan saboda rashin yalwar ababen hawa sai da ya zama mutane uku ne suke yin karɓa-karɓa a hawan taguwa ɗaya. Su ɗari uku da sha uku, raƙumi saba'in, bayan da za a yi isa, doki biyu, mafi yawa a ƙafa suke, mafi yawa ba su da makami, suna tafiya ne da sanduna, wani ma babu sanda a hannunsa sai hannunsa, kawai zai zo ana yaƙi ya tsalle ya hau saman dokin kafiri, ya kama kokowa da shi a can sama, suna kici-kici har su faɗo ƙasa. ya danne shi ya kwace wannan takobin nasa ya kashe shi da takobin ya cire sulkensa ya sa ya ɗauki kwalkwalinsa ya sa ya hau dokin sai ya ci gaba da yaki haka ba suka yi fa ya ce da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kai ga shi ma an ba shi taguwa ɗaya za su hau su uku waɗanda za su hau tare da shi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da Abu Libaba al-Ansari wannan wanda yana daga cikin suratul Tauba ta yi maganar sa wanda ya daure kansa din a ta'a ne ne ginshikin masallaci to Abu Libaba al-Ansari suna ciki sayyidina Abu a sayyidina Ali radiyallahu anhu sai yake ce mashi Abu Libaba ka gare bai kamata a ce mun yi wannan tanawub din tare da manzon Allah ba dan haka abin da ya kamata idan ya zo sauka mu ce masa mun bari shi ya haƙura ya ci gaba da hawa ba wai duk za su hau kan taguwa ɗaya bane amma in wannan ya hau yayi tafiya yayi tafiya yayi tafiya sai a tsaya sai wani kuma ya hau shi ma sai ya tafiya tafiya an tsaya sai na ukun shi ma ya hau haka za a yi da aka taho ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai ya ce masu to sai manzo Allah ya tsaya sai ya sauko sai ce to wani ma ya hau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah ya za mu yi mu ce haka ai mun ce za mu ɗauke maka nauyin wannan mu bari kai ka hau kai kaɗai mu din mu raka ka muna tafiya ana hira har mu isa inda za a je to anan sai manzo Allah ya faɗi shahararriyar maganar sa yace ma antuma bi aqwa minni ala sayr wa ma ana bi aghna minkum anil ajr yace ai ba ku fi ni karfin iya tafiya a kafa ba ni kuma ba na fi ku wadatuwa da lada bane ba wai na ce ni na tsumbatsa da lada ba na san ƙari bane dan haka kuma kowa zai ya hauye insistin sai da suka hau din wannan yana nuna yanayin yadda manzo Allah yake da aka je wajen wannan fadan yanzu ga mu a gindin ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka da aka ga an kashe wannan sai aka ce to yanzu abin da ya kamata a yi a fito da ayi mubaraza a yi fito na fito bari mu zabo mutum uku suka zabo jarumai guda uku a ciki akwai utba akwai shaiba ‘ya'yan rabi'a, sai kuma alwalid bin utba, saboda haka utba da ɗansa alwalid da ƙaninsa shaibatu, su suka fito, jarumai ne a Qurayshawa suka ce ku fito mana da mutum uku a cikinku, an sarawa uku suka fito suka ce suka ce a sam ‘yan garinmu muke so. Manzo Allah ya waiwaya ya kalle su, kuna tunanin za a cewa. sai ce ina Ali dan Abi Talib dan gidansu ya kira dan ka gane manzo Allah baya nu inda wani ne sai ce ah to bari mu nemi ina su a ɗan gidansu ya ne ba sai ce ina Ali dan Abi Talib wanda yafi kowa kusanci da shi a wajen kenan ya haɗu da shi ta wajen dangane kuma sirikinsa ne wanda yake auren ‘yar da manzan Allah ya fi ji da ita. Sai da Ali, manzan Allah ya ce masa ya fito, ya fito ya tsaya, sai ina Hamzatu bin Abdul Muttalib shi kuma ƙanin babansa ne, ka ji ba? Ina Hamza, idan Hamza ya fito, ya ce kai ma tsaya. yace ina utbat ibn al-harith bin abd al-muttalib shi ma dan gidansu ne dan harith bin abd al-muttalib ne shi ma ƴaƴan baffare suke shi ma ya fito to aka ce to aje a tare su to nan fa aka je sayyidina ali da sayyidina hamza ana fara fa fa fa suka kashe nasu suka dai shi gefe amma shi wannan na a utbat ibn al-harith da wanda ya kama to sai suka yi musayan abu wannan ya saro wannan wannan ya saro wannan duk sai suka zube dan haka Usman bin al-Harith bin Abdul Muttalib yayi shahada a nan wajen saboda haka sayyidina Ali da sayyidina Hamza suka yi hadin gwiwa suka je suka janyo shi suka kuma ƙarasa kashe wancan ɗayan shi abokin fadansa to haka aka yi to sai aka yi sai zama an yi 3-1 kenan a wannan to daga nan kuma shikenan sai yaƙi ya taɓi wannan in za ka manta da kuma ba za ka manta da wannan mawqif din na manzon Allah an zo za a fito na fito ya ce ina ‘yan gidansu su ne za su yi, sai na Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Haka yi fa. Sannan abubuwa da yawa sun faru a wannan wajen, kullum ina gaya mana akwai dauri da jarumai samari suka taka a wannan wajen, saboda samari su san cewa ba lokewa ake yi ba in an fito fagen fama. Shi kuma Sayyidina Abdulrahman bin Auf yana ba mu labari. ya ce ina tsaye a badar sai wasu samari guda biyu suka zo suka sani a tsakiya ɗan shekaru ishirin da ƴan ƙananan yara matasa ga wannan anan ga wannan anan sai wannan ya taba ni baffa da Allah tambaya nake da ita yace me yace da Allah Abu Jahal nake so ka nuna min yace me zaka da shi ta ina so ne in na ganshi yau ko ni ko shi wanda ya riga mu gaggawa ne zai riga mu zuwa lahira da ni da shi sai kai ko me haka yace a saboda na ji irin yanda yawa manzo Allah irin izayar da yawa manzo Allah da mu'minai a Makka yau nake so in dauki fansa a kansa yace to ka tsaya anan wajen zaka ganshi an gama wannan magana sai ɗayan ma ya taba shi suka yi kuskus da Allah Abu Jahal nake so ka nuna mu sai me zaka da shi ya faɗi the same abin da wancan dan uwan nasa ya faɗa ko mu sani ba sai ka tsaya kai ma zan wannan ɗauki ana cikin san sai ga Abu Jahal ma tun jine ne da shi ga ma da wannan ɗinsa da takobinsa na azurfa yana tafiya yana kadawa yana kasaita sai haka da hannuwansa biyu lokaci ɗaya sai taba sai ce ga mutumin kusa yace kafin na rufe bakina yanda ka san an harba kibiya tun da gudu sai fa fa fa kafin ka kame sun kai shi kafa ya faɗi ya zube suka juya suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mun kashe Abu Jahal kowa daga cikin sai bada haka yace wa ya kashe shi a cikin ku wannan yace ni ne wannan ma yace ni ne yace ina takobin ku kun shafe shi da jini yace a'a ku ba ni na gani manzo Allah ya karbi takobin ya duba ya gani ya karbi na wannan ya gani sai ce kila kuma qatalahu kowa cikin ku ya kace shi kowa inda ya tsara a wajen sa ya tsari makasarsa ba zai iya tashi ba waɗannan Mu'az bin Afra ne da Mu'az bin Amr bin al-Jamu' waɗannan su ne waɗannan samarin ƴaƴan sahabbai ne suka fito suka yi wannan to ko za ka manta da komai a bada ba kamata ka manta da wannan ba kamar yadda wancan fito na fiton da aka yi manzon Allah ya ce ‘yan gidansu ne za su fito, nan ma bai kamata a manta da shi ba, haka sai da aka kashe mutum saba'in a cikinsu, daga cikin wanda aka kashe da hada Abu Jahal ɗin. Aka ribatar da mutum saba'in a cikinsu aka ɗauro su a ɗaure, cikinsu kuma har da ma waɗanda suke zaune tare da su a halin larura, kamar Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To haka fa aka yi musu. wannan yana daga ciki akwai darasin da shi ma kafin mu bar wannan maganar ya kamata mu tattauna a kansa shine darasin da ya faru na cika alkawarin manzon Allah muslim ma yana riwayan hadisin daga Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ma yana cewa mun fito da ni da babana sai kafiran makka suka kama mu suka ce ba za mu bar ku ku tafi ba dan mun san in kun tafi za ku je ku haɗu da muhammadu ne a je a ci gaba da yaƙar jama'a suka ce a'a ba abin da zai fitar da mu ba kenan su ku gaya mana gaskiya kace ba abin da zai fitar da mu kenan ba suka ce to ku yi mana alkawari idan kun je ba za ku fita wajen manzon Allah a yaƙi da ku ba ku za ku zauna ne kawai a gida a Madina suka ce sun yi alkawari sannan sai suka sake su da suka sake su suka je wajen manzo Allah suka ce masa ya Rasulullah mu fa ga abin da muka haɗu da shi da Qurayshawa amma ga abin da muka ce musu dan haka ya ka gani dan haka mu yanzu zamu kale su mu warware alƙawarin su je mu mu yaki da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a nafi lahum bi uhudihim wa nasta'inu Allah alaihim yace za mu cika musu alkawarin su kuma za mu nemi taimakon Allah a kansu don haka ku din ku yi haƙuri ba sai kun je wannan yakin ba saboda alkawarin da suke da kafirai ka ji fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ɗabi'o'i ne na girma kamar yadda nake gaya mana Sheikh Islam radiyallahu anhu yana cewa fisalul ma'ali kad hawaita jami'a ma tafarraqa fil arsali kal majdu shamiku ɗabi'o'i na girma da matsayi da martaba da kafaita da tumbatsa manzo Allah kai ne ka tattara abin da aka rarraba wa manzanni ɗaya ɗaya ɗaya duk a wajenka suka tare saboda haka matsayin ya kafaita da manzanni ake magana ba da fararen hula baƙaƙen mutane ba a bangwayi ba a jamawa ba ba da isu ake magana ba manzannin Allah ne ake magana akai babu kamar yashi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yake a cika musu alƙawarin su aka cika alƙawari to haka dai manzon Allah ya fito badar ranar 17 ga watan Ramadan a irin wannan rana ta yau haka abubuwa da yawa sun faru a haka mun sha mamaita abubuwa da yawa na badar a cikin irin wannan sannan ba za ka manta da fitowar da mala'iku suka yi ba suka yi yaƙi a badar Allah subhanahu wataala ya gaya mana ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أظلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تكفروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سوراك ملائكة جبو بير أكركشن جاورنس جبريلو na gaya mana jibrilin nan shi kaɗai ya halakar da mutanen ludu amma ga sunan wajen sai da suka zo su wajen ɗari biyar saboda kowa daga cikinsu yana taƙama ya ce shi ma ya yi musharaka a bada ce ta ake musu gaisuwa ta musamman assalamu alaikum ya ahla badrin kira mala'ikatan wa sahaban da mala'ikunku da sahabbanku mazanku da matan da duk suka je badar muna amincin Allah ya tabbata a gare ku waɗannan mutanen barar ɗin nan su ne suka karya dukkanin wani tsini da kaifi na musulunci na kafirci suka ɗaga kuma kaifi da martaba ta musulunci Allah subhanahu wata'ala ya ba su wannan dama shi ne shekul islam yake cewa fa ya qabra jami'il kafirin jami'ihim فضربيكم المولى بنصرة بنصرة مصطفى بكسركم الأسنام جبر قلوبنا وشدتم منار الحق أعلى وأشرف كل يقول أوكك منارة تدسكيا تضمتاتي فيتا تأوكتا wannan abun an yi magana a kansa mun yi magana har wannan fa ya kabra din mun taba yin sa cikin wannan darussa na ciki to a irin wannan rana dai aka kashe aka kashe mutum 70 aka ribatar da 70 haka aka wayi gari da su an kakkashe su wace gari kuma aka zo aka yi rabon ganima gobe in Allah kai mu za mu raba ganimar kuma ta mutanen bar waɗannan da yanzu an riga an gama kuma a rana ɗaya fa kar ka ɗauka wai a'a sai da aka kwana a'a wannan abun duk a rana ɗaya daga safe zuwa yamma manzo Allah ya gama da wannan abun aka riba ɗauro su aka yi mutum saba'in su Abu Jahal aka aka kashe su aka gama da su kuma daga rana zuwa sabi ranar sha bakwai din ranar din aka gama wace gari kawai abin da aka yi kenan ganima fansar ribatattu aka manzo Allah ya tsaya a wajen sha bakwai sha takwas sha tara ran ishirin ya juyo an dawo Madina magana ta kare shi kenan an gama cikin kwana uku an gama raba ganimomin nasu an ribatar da an fanci na fansa an wanda zai musulunta ya musulunta an dawo kuma an ci gaba da dawa kuma an karasa a ci gaba ma da azumin ma ba shi kenan ba magana ta ƙare الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده صلى الله عليك وعلى آلك وسلم تو يوجد بدر ta ɗaukan mana lokaci amma dai da haka za mu taɓa.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Na'am, to a ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga cikin tafsirin Alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratu Hudin alaihi salam. Idan ba a manta ba a jiya muna cikin fasarar ayar Allah domin mun yi magana akan Allah subhanahu wataala ya yi maganar wa aqimis salata tarafayn nahari وزلفا من الليل إن الحسنات يزيل السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ظالمون وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أولا آيوي a jiya mun yi magana akan Allah da yake innal hasanati yuzhibna sayyi'at na gaya mana shahararren hadisin da Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud suke riwaya daga Ibn Mas'ud radiyallahu anhu na wannan mutumin da yace yayi abin da bai dace ba da wata matar da ba ta ba ya kawo ƙara wajen manzon Allah to a ƙarshen hadisin sai yake cewa to manzon Allah wannan abun na wane kadai ali ha ba ya rasulullah wannan na wane ni kadai ya manzon Allah ni aka yi ma wannan gara sai ta eh naka amma wani man amila biha min ummati da duk wanda ya aiki da irin wannan rana a cikin al'ummata to haka ne duk wanda ya aikin banza ya zo ya bi shi da aikin kirki to insha Allah zai shafe shi domin innal hasanati yuzhibna sayyi'at to shi ne sai Allah yake cewa walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so ya ga dama la ja'ala nasa ummatan wahida da ya sanya al'ummar mutane mutane baki da sun koma al'umma daya wala yazaluna mukhtalifina amma ba za ku su gushe ba suna ikhtilafi illa man rahima rabbuk suna sabani sai wanda Allah ya ji kansa wali zalika saboda haka ne khalaqahum ya halicce su wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta cika ta cewa la amla anna jahannama wallahi la rantsuwa sai na cika jahannama min aljinnati da aljanu wan nasu da mutane ajma'ina baki daya to muna cikin fasarar wannan ayan lokaci yayi to shine Allah ya ce da ya ga dama da ya mai da mutane baki dai su zama akan al'umma daya addini daya ko ba su zama al'umma daya la ja'alan nasa ummatan wahida shi ne inda yake cewa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah yana so da mutanen duniya dukkanin su da sun yi imani afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini kai ne zaka tilasta mutane har sun kasance sai sun kasance mu'minai ba naka bane a wannan wajen domin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inda Allah yana so da ya mai da mutane duk sun zama akan addini daya amma yanzu kam wala yazaluna ba za su gushe ba mukhtalifina suna masu sabani illa man rahima rabbuk sai wanda ubangiji ya ji kai suna masu sabani a cikin addininsu an fasara su da haka suna masu saɓani a cikin ra'ayinsu suna masu saɓani a cikin arzikinsu wani talaka wani mawadaci wani malami wani ba malami ba wani kyakkyawa wani bai kyakkyawa ba wani mai imani wani ba mai imani ba wani mai tsawon rai wani ba mai tsawon rai ba wani dogo wani gajere wani fari wani baki haka dai to wannan shi ne aka ce muktalifi na ɗin yayin da wasu suka ce muktalifina din a addini ne waɗansu musulmai masu imani wasu ba masu imani ba illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijinka ya ji kai wali zalika to saboda wannan shine magana da muke yi jiya wali zalika sai aka ce saboda ikhtilafin ya halicce su yayin da wasu suka ce wali zalika saboda rahama ya halicce su waɗanda suka ce haka suka ce karka rubutu da cewa an ce lizalika kuma an ce rahama ar-rahmatu ita kaga ai mu'annafa ce lizalika kuma isharin na namiji ne sai aka ce saboda ar-rahma ma ta nifinta ghairu haqiqi a wajen malaman nahu ta nifinta ba haqiqi bane majazi ne dan haka bisa ga haka a zai iya yiwa ai haka walidhalika saboda ikhtilafi malamai da yawa sun tafi akan haka ya yi haka ne dan ai ikhtilafi dan a ware dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna wasu suka ce wali zalika dinnan yawmu zalika yawmun majmu'un lahu nas wa zalika yawmun mashhud wa li zalika khalaqahum saboda wannan ranar ya halicce su dan aje kiyama wasu kuma suka ce wali zalikan da ake magana kenan haka wasu suka ce a'a wali zalika khalaqahum da aka ce dan ya musu gafara ko ya musu rahama ashhabu yana ruwaya daga Malik yace na tambayi Imam Malik akan wannan aya ya take nufi tace ya ya halicce su ne a bisa mabambantan ra'ayi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wata jama'ar aljanna wata jama'ar as-sa'ir wuta haka yayi wannan wasu kuma suka ce faminhum shaqiyyun wa sa'id walidhalika khalaqahum cikin su akwai yan wuta akwai yan aljanna saboda haka ne ya halicce su yayin da na gaya mana a su kurɓabi suka ce kai amma ga wani abu ita fa zalika idan ta zo waje tana iya yin amfani a abu fiye da ɗaya sai ka ji abubuwa guda biyu masu kishiya da juna amma sai Allah ya kawo zalika kuma duk tai musu aiki shine inda sai ce misali kaga Allah ya ce innaha baqaratun la faridun wala bikrun ba tsohuwa ba, ba kuma yarinya ba, sai ce awanun bai na zalik, la faridun wala zikir awanun, awanun bai na zalik, wato tana tsakatsakiya, tsakanin haka, kuma faridun wala zikir, kaga yana faɗan haka kenan. Akwai inda yake cewa, wala ta jahar bi salatika, wala tu khafit biha, sai ce wa tabi bai na zalika sabila. la ta jahar bi salatika karka daga da karfi ka rika yi wala tu khafid ya karka yi ta a cikin ranka wa taji baina zalika fadila ka dauki hanya a tsakanin haka kaga abu biyu ne kuma aka ce haka aka kawo wallazina idza amfaku lam yusrifu wa lam yuqtiru sai ce wa kana baina zalika qawama wa kana baina zalika a tsakanin haka akwai an dauki lam yusrifu ba sa yin israfi ba sa banzatarwa walam yuktiru ko ba sa yin tadkiri ba sa yin mammatso ba sa yin kankamo wa kana baina zalika qawama kaga sai aka kawo zalika saboda haka idan zalika ta zo tana yin haka to idan haka irin wannan sai ce wala yazaluna muktalifina illa man rahima rabbuk walidhalika saboda haka to in ka ce ikhtilafi din ne da kuma jin kai din to dan haka abu biyun nan na a yi rahama ya halitte su don su saɓani su saɓa a gane mutumin banza da mutumin kirki don haka ya halitte su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana musamman a hadisin muslim wanda yake ruwaya da isnadin zuwa ga Abu Huraira da kuma wani isnadin na muslim da zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallazi nafsi biyadihi laula أنكم تذنبون أو لو لم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم yace na rantsa da wanda rayuwa take hannunsa da a ce ba ku aikata zunubi da Allah ya tafiyar da ku ya kawo waɗansu mutanen da za su rika aikata zunubin don su nemi gafarar Allah Allah ya gafarta musu ya ji kansu da sai ya haka wannan hadisin ba yana ba da dama na cewa tunda Allah ma ya halicci mutane don su rika yin wannan ba ba yana baka dama na ka je ka aikata zunubi bane ka istighfari a wannan abin yana nuna cewa kana yin karan tsaye ne ga Allah ya hana abu ka ce bari na je na yi dan na yi istighfari ka rika yin iya bakin kokarin ka ka danna zuciyarka kar ka yi aikin banza haka Allah yake so saboda haka wali zalika khalaqahum za a iya hadawa da haka amma kamar hadisin da ake kawo a kawo wata riwaya ce ai an ce wai ikhtilafu ummati rahma wannan hadisin ba shi da rauni ne da shi wanda rashin asalinsa har ya kai ga inda za mu mar fallasa to yanzu da za ka ga an yi ya- an- an an kunce mar zani a kasuwa amma dai bai ba shi da dai asali dai kawai shine magana a kai to aljanu sagir ina ga asiri ma bai nuna masa inda ya azumin sa ba to alayi halin dai wannan wani lungu ne ba dai shi ake magana a kai ba dan haka sai ya halicce ku dan ku yi saɓani ya gafarta kuma ya yi muku rahama da abu biyun ya halicce ku in kun yi wannan ku yi wancan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa mana hadisi wanda wannan hadisin an rawaito shi daga Annabi ne Abu bin al-As akwai wata riwaya daga Anas bin Malik akwai wata riwaya ta Abu Huraira inda manzon Allah yake cewa iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqa وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستختلف أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله أو من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي من ذا الله هنا سوى يهود سنكسوا مش ده ولا جماعة؟ yawa yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara sun kasu kashi saba'in da biyu ni ko al'umma ta sai sun kasu kashi- kashi saba'in da uku dukkansu wuta za su shiga sai ɗaya suka ce wane ne ɗaya manzo Allah ce abinda nake kai da ni da sahabbai na to abinda zai baka mamaki yanzu wannan firka firka din da suka rarraba kowace idan ka saurare ta za ta nuna maka ita ce take wannan ma ana alaihi wa ashabi din a nan din ba sai da aka ikhtilafi shi yasa shehin mu maulana shaykh al-sharif ibrahim sari al-husaini radiyallahu anhu warda yake cewa ikhtilafin mu ya kai ga shi kansa ikhtilafin muna ikhtilafi a wajen ta'arifin me ikhtilafi an fahimci wannan magana yace da muka kama ikhtilafi ana ikhtilafi ya tsara ta kai ga yanzu ma'anar ikhtilafin ma an yi ikhtilafi akan me ma'anar ikhtilafin ita kanta haka ake yi a ciki musamman wannan shahararriyar magana ta da ya a wani majalisi da ya a kan wani maulidi to bayan wannan sabanin sai ta ka- kasuwa haka don haka yanzu ma ana alaihi wa ashabi din nan da manzon Allah ya ce abinda nake kai da ni da sahabbaina waɗannan masu iktilafin nan da suka rarraba har 73 din nan duk wanda ka tsaya ka saurare shi sai ya nuna maka shine yake kan abinda manzon Allah yake kai da sahabbansa to kaga ai kawai wannan abin sai dai illa man rahima rabbuk dan haka abin da ake magana a kai dai shine mutum ya ta ƙoƙarin dajiya akan abin da yake ganin cewa shine daidai a gare shi kuma ya dage akan haka domin saɓanin nan ba abin da zai haifar idan ba a ƙara rarrabuwa ba wa fi Allah wa rasuluhu wa la tanaza'u fatafsharu wa tadhhabu rihukum kuma kullum abin da nake gaya mana yanzu na sa ma Allah idan da za a ce waɗansu mutane su shigo garin nan su ce su suna neman musulmai ne sai a tambaya su ce da Allah ya za a iya gane musulmai sai a ce ai akwai wasu gurare da suke taruwa inda suke cewa za ka ji in za a tashi za ka ji ana Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah za ka ji wannan abu sai ce to mu je duk inda muka ji ana wannan abun mu kai musu farmaki la samaha Allah to abin da nake magana a nan wajen shine yanzu in suka shigo nan garin kana nufin za su yi selectin su ce wannan masallacin na ƴan kaza ne wannan kuma na ƴan kaza ne tunda a cikin masallatan da ake da su wane ne ba a cewa Allahu akbar din su kuma abin da suke nema a ce Allahu akbar saboda haka ku can wajen kun shige kuna ta sabanin ku su kuma duk suna ganin ku duk kun dukkan ku abu ɗaya ne duk target ne saboda haka ku ne kuka rarraba kanku amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwa manzo Allah ya ce al-muslimu aqul muslim aha haka yake cewa kuma da ya dace ya har hada sai ta duk abubuwan da za su kawo muku matsala ma bari ku ji karfi la tahasadu wa la tanajashu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la yaji'adukum ala bayyi akhi أو على بين عباد وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا دوة مسألة وتذاك ياك من ذلك سيتكركي أما أكا yanzu ana yi. ta shi dai Allah ya ce dai to duk da hakan ku je ku ta yi dai ku ta ikhtilafin ku sai na yi muku jin kai ba dai ya ba duk iyar ku sai Allah ya muku rahama Allah ya mana rahama Allah kuma ya sa mu gane cewa saɓanin nan inda yake kai mu kenan wannan matsala. Wannan shi ne abin da ya kamata a lura da shi, don haka ko wannan hadisin da aka yi magana a kan jama'a za su karkasu har kashi saba'in da uku, kar mutum ya je ce, a, to a yi ma bari kallitawa, tunda an ce aka bari mu dage don ya zama haka ɗin. Ba haka ba ne, ba a so ne a yi haka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana a wani hadisi yace ya ga Allah ya ga wa annabi Adam ya ce yace kwashe abun da yake ba'sam na yace menene ba'sam na waɗanda aka halitta ma wuta yace su wane ne yace a cikin dubu yace to ka ware ɗari tara da tis'in da tara din na wuta ne ɗaya shine na aljanna to kaga wannan ya kamata mutum ya gane cewa mutanen wuta suna da yawa fa shi yasa Allah a nan wajen yace da amla anna jahannama min aljannati wan nar duk da dai akwai hadisi Abu Huraira wanda al-Bukhari yake riwaya yana cewa da wuta da aljanna manzo Allah Allah ya faɗa ya ga ya musu ya ce ko wal kulli wahidatin minkuma milkuha kowace daga cikin ku sai na cika ta saf to amma anan ya faɗa ya ce sai na cika sai na cika wuta jahannama min aljannati da aljanu wan nasi ajma'in da kuma mutane baki daya To, ya tafi daidai? To, shi kenan bari mu haƙura, wa kullum na kusa alaika insha Allah gobe za mu cika ta in mun kammala ta kuma ko mun shiga cikin suratu Yusuf ɗin gobe ko kuwa oho. Haka dai sai da Allah ya yi insha Allah. Wa kullum na kusa alaika min an ba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada kika ma tana da ayoyi tana da maganganu da yawa. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فكرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين